نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ga watan shawwal hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 27 ba na manta ba ko da shida ga 27 ga watan hudu miladiya biyar. alhalin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul waqi'a wanda jiya Allah ya ba mu iko mun faro tun daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na talatin da biyar zuwa talatin da shida yau za mu tashi aya na talatin da shida zuwa abin da Allah ya so idan ba mu manta ba mun fara bayani ne akan kashi na biyu daga cikin kashushuwa na mutane don jiya mun bayyana cewa surar Allah ya ƙasama mutane gida uku a ranar lahira kashi ɗaya zai je wuta kashi biyu za su je aljanna kashi ɗaya zai ta wuta kashi biyu za su ta aljanna lissahin kuma shine ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kuntum azwajan talatan wa kuntum azwajan talata ko mutane za ku zamo nau'i uku ne a ranar lahira akwai ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai 'yan ɓangaren dama wanda za a ba su littafinsu a hannunsu na dama Allah ce me ya kai dacewa ga mutanen da za a ba littafi a hannun dama kun ji kashi na ɗai kenan kashi na biyu wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama akwai 'yan ɓangaren hagu wanda za a ba littafinsu a hannun hagu me ya kai taɓewa ga mutumin da ya samu littafinsa a hannun hagu kun ji ɓangare biyu ko ɓangare na uku su ne wanda ala ya ce wasabiquna sabiqun wasabiquna as-sabiqun ma'ana as-sabiquna fil أعمال الخير هم السابقون في دخول الجنة ونجا كشي نأوك وإن سكي رجي رجي وجا أيكينا الخير الدنيا توفى لاهرة سوزاس ورقا شغا الجنة كشي نأوك ينا كشي أوك تجشي سيمو كفارة ألا يمنا بيانا السابقون سوني وإن سكي أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين دوك سوني أكي تغي أكي تغي أكي تغي أكي تغي da aka gama bayani akan su to to sai aka koma cikin kashi biyu na sama sai aka ɗauko guda wa ashabul yamini ma ashabul yamin ‘yan dama kun ji kashi na biyu kenan an yi takadimin su wa'incan da an bato saboda darajar take da su sai an baton wa'inga su kuma ‘yan wata saboda kaskantattu ne sai daga baya ka ƙara bayanin su to jan muka yi bayani akan cewa su ‘yan hannun dama wa'inda aka ba littafin su a hannun su na dama su ne wanda ke cewa ha'o muƙura'o kitariya ku amsa littafin ne ku karanta to su ne Allah ya ce da su fi sidirin mahduɗe suna cikin magarya wadda yake babu kaya a tare da shi fi sidirin mahduɗe suna cikin magarya wanda bai da kaya wa qalhin manduɗe da kuma menene da kuma itatuwa masu inuwa waɗanda suke mika kujere da juna ko kuma itatuwa masu inuwa waɗanda suna da ƴaƴaye a dandaje wannan muka ce shine ar-rajih fi aqwalil mufassirin duk da akwai malamai daga cewa wa talhin mandud da kuma ayaba wadda take da ɗiya a damfare da juna wanda ɗaya daga cikin fasara da wasu malaman tafsiri suka yi amma dai arraji fi aqwalil mufassirin at-talh jam'i ne na talha talha shine wasu itace a yankin Hijaz da ake samun su suna da tsawo suna yin inuwa to sai aka buga ma Larabawa misali da su saboda ana zance ne na ni'ima wa zillin mamdud ka gani da yake ana magana inuwa ne sai aka ƙara kawo wani nau'i na itatuwa wanda babu shi a nan duniya da inuwa miƙaƙƙiya har muka kawo hadithin da manzo Allah yake cewa cikin aljanna akwai bishiyar da yasirur rakibu fiha ya ta'amin la yaqtawaha mutum zai hau abin hawa yayi tafiya min shekara 100 bai kai karshen bishiya guda inuwa a cikin aljanna wa ma'in maskube da ruwa wanda yake gudana a cikin gidan aljanna ruwa ne ya gudana ba tare da yayi yayi ramu ba wa fakihatin kathira da kuma kayan marmari masu yawa mabambanta je da kuma yi bayani akan wannan sannan muka ambace cewa su kayan marmari a gidan aljanna la maqtu'atin wala mamnu'a ba sa yankewa kuma ba za a hana mutum ya samu wa'annan kayan marmari ba kowane lokaci akwai su wa farushin marfu'a da shinhidu madaukaka wa farushin marfu'a da shinhidu madaukaka kun gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace su ne furshin marfu'a ai aliya tu da wa alal asirra wanda aka shimfiɗa su akan gadaje kamar jiya da muka ishara cewa wasu suna cewa furshin marfu'a da kuma mataye da suke kwance a saman gadaje abin da ya karfafa wannan magana da Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a mun halicce su halittar da ta dace wani irin halitta to addamir na magana a larabci yarje wa ila aqrabil madhkur ilayhi in aka ce mun yi su wani irin yi mina shehidan ake nufi ko gado ana nufin an kera masu kwanciya saman gadon nan su ne mata yi wani irin halitta laɗe sai da suke biyu da kwatanta mamace aljanna fiha ma la ainun ra'at kun gane ko abin da ido bai taba gani ba da haka kawai sai dai an zo a samu labari sannan tonin za mu tashi Allah ya ce faja'alna hunna abkara muka sanya matayen aljan su zamo ‘yan mata wa'inda suke da bakara a tare da su ko da yaushe suna ‘yan mata mace ta duniya da an yi an ganci kasanta a matsayin ‘ya mace to kullum za ka same ta ba a yadda ka same ta jiya ba ta canza kenan in an kai aure aka kai ma mace kuna muku muku muku bayan shekara talatin kuna tare in ba sa'a ba sai dai haƙuri da juna ta ta tahi abin nan ta ƙara aiki ko hamsin mace duniya dai kana marmarinta kun daɗe ka shekara sittin tare da ita in ba sa'a ba to sai dai zama haƙuri ko ba haka wani ko daɗi ba da yawa amma matan aljanna Allah ya ce mun yi su ne muka bar su a matsayin 'yan mata sadda ka shekara dubu ɗari a cikin gidan aljanna in ka kusanci matarka ta aljanna sai kaga kamar ran nan ne ka taba kusantarta haka suke Allah yake cewa urban ay mutahabbibat ila azwajihin masoya ne zuwa ga mazajensu mazajensu na son su su ma suna son mazaje atraban sannan sa'annin juna mustawiyatun fistin shekarunsu madaidaita ne an gane misali macen aljanna suna da sifa biyu da namiji a aljanna da mace a aljanna shekarunsu ba su da tazara duk kusan sa'annin juna ake sannan kuma ko mata nawa gare ka a aljanna duka sa'annin juna ne kuma duka 'yan mata ne shi yasa wata tsohuwa ta zo ta ce da manzon Allah zan shiga aljanna manzon Allah ya ce haba ai tsayi ba sa shiga aljanna ta je tana kuka manzon Allah ya ce ke zo abin da nake nuhi a hakan ba ka shiga aljanna in za a saki aljanna sai an dawo da ke 'yan mata kuma ba za ki ƙara tsohuwa ba sannan a saki aljanna sannan tsohuwa ta ji daɗi ta ce to Allah ya kai mu kun gane misali ko to haka ne shi yasa Allah ya ce urban atraba masoyan juna ne ga mazajen su kuma sa'annin juna kai da mataka baka gudun juna ba kuma da an gan ku sai aga kun haɗu amma galiban galiban matayen duniya duk wanda ya auri mawa sa'assa suka shekara ashirin tare to yar dama dama ma a ce ya ƙara aure amma da in suka shekara ashirin tare bai ƙara aure ba in an haɗu sai dai a ce an gan shi da yayarsa ko ƙaunar babarsa amma ba matarsa ba galiba ba ban ce duka ba aljanna kuma ba haka ba ne shi sa za ga kowane namiji da wuya ya aure sa'arsa sai dai ka ga mutum ya auri ƙanwarsa ta biyu ko ta uku kowane yarsa idan dai yana ci yana sha yana shan yana da nutsuwa sai ka ga shi da warin yarsa sun ƙarasa tare dama galiban namiji abinda ke mai da shi ya koma kamar biri idan ya haɗu da tsoho mara imani sai dai da Allah da shi Allah ka raba mu da shi in gane talauci kenan Allah raba mu da talauci kaga mutum in ka ganci kamar an yi mai Allah ya sa Allah kare mu to shine Allah yake cewa urban atraban masoya juna ne ga mazajen su sannan kuma sa'annin juna ne suna da shekaru madaidaita suwa aka yi ma tanajin wa'annan li ashabil yamin an yi tanajin su ne ga masu bangaren dama mana wayanda aka ba littafin su a hannunsu na dama su ne za su samu wa'innan su ko wa'inda suke ashabul maimana ne mana 'yan ɓangaren dama thullatu min al'awwali ne jama'a ne da ake samu su a cikin al'ummomi da suka gabata sannan kuma wa thullatu min al'akhirin jama'a ne da ake samun su a cikin wannan al'umma tamu ana samun ashabul yamin a al'ummar da ta gabata ana samun ashabul yamin a cikin wani al'umma amma da aka zo magana akan an ka zo magana akan sabiquna sabiquna sai an ka ce sullatun min al-awwalin sai an ka ce menene wa qalilun min al-akhirin shi ya kawo ma sabanin fasara a gurin malaman tafsiri wasu suka ce a eh an ka ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ana bayani ne akan sulatu min al-awwalina ana nuhin al'ummomin da suka gabata in ba na manta ba kamar wannan shine ra'ayin ibn jarir at-tabari yake cewa sannan wa qalilun min al-akhirina ana samu as-sabiquna as-sabiquna su zama kadan daga cikin wannan al'umma la'akari da cewa wa'ancan al'ummomi sun gabata da yawa mu kuma al'umma guda ɗaya ne ibn kathirin ana shari'ai sullatun min al'awwalina su as-sabiquna as-sabiquna jama'a ne da ake samu a cikin wannan al'umma amma sun yi yawa a karni na farko inda manzo Allah ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum an gane wannan sannan wa qalilun min al-akhirin duk da wannan al'umma ake nufi a cikin wannan al'umma ana samu as-sabiquna as-sabiquna a cikin jama'a ta ƙarshe a yanzu kenan na zamanin manzo Allah sun yi yawa bisa ga nan yanzu wal ilmu inda Allah wannan zance ne wanda mun riga mun tattauna shi a karatunmu da ya gabata sai Allah subhanahu wataala ya zo zai mana bayanin bangare na ƙarshe daga cikin kashe na jama'a a ranar lahira su ne wa ashabul shimali ma ashabul shimali wa ashabul shimali ma ashabul shimali kun ga wancan na takaita mana ne fa inda daga cikin dalilai da suke kafa hujja da su akan cewa wannan al'umma as-sabiquna as-sabiquna suna da yawa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan sahabbai suka ce to kakane manzo Allah ya ce ina roƙon Allah ya sa ku al'umman manzon Allah ku zamo ku ne kashi ɗaya cikin ukun waɗanda za su ga aljanna daga baya ce kai ina roƙon Allah ya sa ku al'ummata ku ne rabin 'yan aljanna kai ina fatan a aljanna a ce ku al'ummata ku ne kashi biyu saura kashi ɗai su ne saura al'ummomi daga wannan yana nuna akwai asabiquna sabiquna cikin wannan al'umma da yawa Allah ka samu na cikin asabiquna sabiquna amma wannan kashi na uku ba mu fatan mu zamo ciki su ne wa ashabu shimali 'yan ɓangaren hagu wa'inda aka ba littahinsu a hannun hagu wa'in daga cewa ya laitani lam uta kitabiya kai cona ina ma ba a bani littahina ba to sai Allah ce ma ashabu shimal me ya kai munin wa'inda suka kasance an ba su littafi a hannun hagu ana waye kai irin wannan muni fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum nan an haɗa abu uku wanda ɗabi'a na mutum a duniya wa'inga abu uku yana buƙatar sanye cikinsu da ya rasa sanye cikinsu to an shiga bala'i tun da nan duniya ba lahira abubuwa ukun nan iska ɗan adam yana son ya ji bazara mai daɗi mai sanyi duk sadda aka sanya ma ɗan adam iska mai zahi ko a nan duniya ne ya shiga bane na biyu ruwa mai sanya zuciya duk lokacin da aka ce ma ɗan adam a duniya ma ba ta lahira ba ma a nan duniya aka ce ma ɗan adam ya rasa ruwa mai sanya shi azaba na uku inuwa ka samu inuwa mai sanyi ɗan adam yana son wa'in to wanda duk aka ba littahinsa a hannun hagu a lahira bai da kodai Allah ya kare mu shi sai Allah ya ce fi samumin suna cikin iska iska shadidatul harara mai tsananin zahi wa hamim da kuma ruwa mai tsananin zahi su ne abin shansu iska da in ya buga za ta kona fatansu kaga fata tana zubiya saboda iska mai zahi wa hamim da kuma mai ruwan zahi mai tsananin zahi ruwan zafin duniya da na lahira ba ɗaya na ba ƙur'ani ya bambanta mana don Allah ya ce wa in yastagisu yugatsu bima in kalmuhli yashwil wujuh idan kahirai suka shiga bane suka shiga bane suka ce Allah a ce ce mu a ba mu ruwa sai Allah ya ce to ku ba su ruwa wani irin ruwa kamar narkakken dalma yake wanda yana kona huska dan wutan ya dauki ruwa in ya kusanto ruwan a huska sai naman huska ya zube ya fada cikin ruwan saboda zahir ruwa Allah ya ce bi isa shara tirda abin shan dan wuta tirda wannan abin da mutum zai sha to shi sai Allah ya ce fi samumin su wanda aka ba littafin su a hannun hagu za su kasance a cikin iska mai zahi wa hamim da ruwa mai tsananin zafi kun ji uku biyu ko sannan wazillin miyahmum da is da inuwa amma inuwa ta hayaki inuwa ta menene ta hayaki kamar yadda Allah ce in taliqu ila zillin zi thalathi shu'ab ku ce ga inuwa can wanda yake da hawa hawa guda uku ga hayaki ciki ga kura ciki ga belan wuta ciki ciki za su zauna Allah ya ce cikin wannan inuwa za a sa su hayaki za a inuwa ka san yanzu idan ka cinki hayaki daga nesa sai ka aza inuwa ta ko a bayan ka shiga fa to irin shi za a yi ma yan wuta yana da bela ta wuta yana kansu kuma suna ciki wata tana gonansu Allah ce labarin bai da daɗi mana bugawar shi ba ta da daɗi bai da sanyi ciki in ya buga kowane jiki yake yi sannan wala karim bai da kyawun kallo in ka kalle shi ma yana baka tsoro in waɗin wuta tsoro ma take ba su ba ta da kyawun kallo amma kun san me yasa aka yi musu wannan Allah ya ce an yi musu wannan ne innahum kanu qabla dhalika mutrafin sun kasance kafin wannan rana sun kasance a nan duniya kenan suna masu alfahari suna masu jin daɗi ay mutana'imina fi duniya la hamma lahum illa shawatiha suna jin daɗi a duniya amma ba su bukata komai sai duniya ba sa fatan lahira shi yasa aka yi musu wannan sakamako duk wanda yake duniya ce yake fatan ya samu so ana ji masa tsoron samun mummunan sakamako a lahira innahum lalle su kanu qabla zalika sun kasance kafin wannan azaba ya same su mutarfina suna masu jin daɗi a nan duniya amma kuma sun ƙi yin abin da zai amfane su a lahira na ɗaya kenan daga cikin dalilin da yasa aka yi musu azaba Allah ya ce wa kanu yusirruna alal infil azim sun kasance suna dagewa akan kafirci mai girma menene kafirci mai girma shine hada Allah da wani ibadatul asnam bautar gumaka babu wani kafircin da yake shirka jama'a sun kasance suna dagewa akan shirka duk wanda aka ce ma mai laifi ne da an kawo mushriki to shi fa na biyu ne mushriki ne na daya shirka babban laifi ne shi yasa Allah baya gafara wa mutumin da ya mutu yana shirka Allah ya raba mu da shirka wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa a idza mitna yanzu idan mun mutu wa kunna turaba muka ga zamo kasa wa izaman muka zamo kasusuwa waɗanda su riddige a inna lamab'usuna yanzu mu za a tashi mu kai ba mu yadda ba wasu abin da yasa suka ce ba su yadda ba dan sun ce awa aba'una al-awwalun to hadda ma iyayenmu na farko za a tashe su su yaya za a yi da su awa aba'un al'awwalun awa yi aku aba'un al'awwalun ladina matu qablana shin yanzu har iyayenmu da suka mutu kafin mu za a tashe su kenan ƙarya ne inda ana tashi a tashe su mu gani wata rana tun da ana hira sai wani yake cewa shi wallahi abin da gaba shi mamaki wai sai ana cewa ai an mutu za a tashi za a tashi to shi wala tun da ya taso yaji ana cewa an mutu za a tashi kuma har yanzu bai ga wani ya taso ba shi ba ya faɗi wannan magana ba ne saboda takabburi a saboda jahilci na faɗi wannan magana to wasu suna faɗin wannan magana ne saboda ba su yadda ba da ina ne da kuma ba sun san sai Allah ya ce kul ka ce da su innal awwalina lalle wa'inda suka mutu farko kafin ku wal'akhirina da kuma na ƙarshe, kinan waɗanda suka musa za a yi tashin ƙiyama na harko da kuma da waɗanda za su zo ƙarshen duniya dukkansu Allah ce la majmu'u na ilami kati yawmin ma'alum za a tattara su don tsayuwa ga wame da wani yini sananne shine yini na hisabi thumma innakum sa'annan kuma za a tashe ku ayyuhad dalluna al-mukaththibun ko wa'annan batattu wa'inda kuke ta Allah, Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wannan su sifofinsu ne guda biyu da Allah ya ambace su su shi ne sifa na menene na attalal da kuma attakrib suna ƙaryatawa kuma ga sun kasance cikin bata. Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoran mu. To, dan nan ne ina ne muke? la'akiluna min shajarin min zaqqum haka ne ko za su ci daga bishiya na zaqqum Allah ce inna shajarata zaqqum ta'amul afim kalmuhul yagli fil butun kaghaliyil hamim Allah ce khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'id jahim thumma sufu fawqa ra'sihi min adhabil hamim Allah ka kare mu Allah ce inna shajarata zakum kun ga bishiyar zakum ta'amul athim abincin masu sabawa Allah ne in ka ci ta kalmoli ya fil butun kamar narkakken ƙarfe ne da za ka zuba shi cikin ciki yana ta farfasa haka abincin yake Allah ce za ka rinka jin shi yana ta farfasa ka galil hamim kamar yadda ruwan zafi mai tsanani yake ta farfasa haka yake ta farfasa a cikin cikin ɗan wuta fa kuma dole sai an ce Allah ce la'akiluna min shajarin min zaqum za su ci daga bishiyar zaqum famali'una min halbutun za su cika ciki da ita za su ci su cika ciki wannan bishiya jama'a akwai wani jardin da aka yi a Misir duk wata bishiya da aka ambata a cikin Qur'ani a duniya sai da suka nemo ta suka sa a cikin wannan jardin in ka je za ka kanta a ce wannan ita ce kaza wannan ita ce kaza amma shajaratul zaqum ita a duniya babu misalinta babu sai dai lahira kuma lahira cikin wata take yana daga ciki Allah ya ce inna ja'alnaha fitnatan lis-zalimin ita bishiyar mun sa ta zama fitina ga azalumai saboda me sai ka hare su kuma gefe suna ta haba icce wuta daga cikin icce ya za a ce mun akwai bishiya cikin wuta Allah ce kaga wannan jarrabawa ce inda muka ce akwai to akwai shi yasa Allah yake cewa famali'una min halbutun za su cika cikunan su da wannan bishiya fasharibuna alaihi min alhamim za su dora ruwan zafi a kai kun ko jibunin da bishiyar take fa zaka ci ta tsinka hanji tana ta furfusa a ciki kuma suna gama ci sai Allah ya sanya musu kishi ruwa su ji ba abin da suke so sai ruwa a kuma kawo musu ruwan zahin kuma wallahi dole sai sun sha kai ma bari ka ji irin mugun shan ruwan da za su yi Allah ya ce fa sharibu na shurbal him za su rinka shan ruwan sha irin na raƙumi mai jin kishi wasu malamai suka ce fa sharibu na shurbal him shine raƙumin da yake kamawa da wani irin ciwo sai ya zama in ya zo yana shan ruwa sai abin ya baka mamaki duka yana ɗauka wanda ya kiwo raƙumi mun yi kiwo raƙuma mun sai da raƙumi yake in raƙumi ya yi sati ɗaya bai sha ruwa ba da akwai lokacin da raƙumi yana kwana biyar shidda bakwai sati ya kwana goma bai sha ruwa ba amma in ka kawo shi wajen ba da ruwa sai ka gaji wajen ba shi ruwa so wannan in ka zuba da kaji ya zu zu ya kare sai ya ɗauke ka ya shanye wallahi wani raƙumi in ka aje masa so in yi zuka biyu to zukar da za ta rage ba ta yi mai ta uku ya ɗauke shi sai shi haka ka zuba wani sai ya sha so bakwai takwas ko sama da haka shi gaba abin shi ɗaya shi kuma ba wai sha na tsanaki ba nan da nan da ya shi ne kun gane hikimar Allah Allah shi yayi mutum shi ya san mutum shi ya san yadda zai ma kwatamce ka gane su larabawa sun san raƙumi kuma sun san yadda yake sharwa in ya ji kishi shi yasa sai Allah ce kafirai da basu bi Allah ba a ranar lahira ruwan zafi duk da zahin shi za su yi mai shan ruwan da raƙumi mai kishi ruwa yake mushan ruwa haka za su Allah ya ce hada nuzuluhum yawmuddin wannan shine masarkinsu a ranar sakamako ran tashar kiyama to wannan aya da ta biyo gaba aya wannan ta 57 da Allah ce nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun yanzu ana son a ba kafirai amsa ne Allah subhanahu wataala yastadillu bi anna al-ba'th haqqun Allah yanzu yana son ya kafa hujja makahirai cewa wannan magana da suke ta in an mutu ba za a yi tashi ba su bar ta ba tashin nan gaskiya ne za a yi shi amma ga misali na farko nanu khalaqnakum falawla tusaddiqun Allah ce mu muka halicce ku fa to me zai hana ku gazgata Allah dan menene ba za ku gazgata Allah ba nanu khalaqnakum falawla tusaddiqun ay fa halla saddaqtum bi anna sanu'idukum awwal awwal marra ko kuma sanu'idukum marratan ukhra kenan me yasa ba za ku gaskata cewa za mu maimaita tashin ku ba bayan kun mutu ku kalli wannan abin da kyau fa mutumin da ya yi ka babu ka babu alamar ka yanzu an same ka wai bayan ka mutu ne kuma ka ce bai iya shi tashi ka in ma mutum ya yi ka ai kaga ka yi hauka to allan da ya samar da kai babu kai sai kuma ka ce ba zai tashe ka ba ka san yadda aka yi ka kasance to kuma sai ka ce ba za a tashe ka ba yanzu ni ne ka san na zan miliyardiyar ni miliyardiyar ne na kai miliyardiyar ba ina da miliyardar ne yanzu na misali sai na yi maka kyauta ta miliyan goma kuma sai ni ce ma zan ƙara maka wasu miliyan goma nan da lokaci kaza wai sai ka zo kana ce mutane wallahi abin da wani ga waɗi ba gaskiya ba ne kuma ka san wani da kuɗin fa kuma ka tabbatar na baka miliyan goma ba kuma kana rancewa ban iya ƙara ma wasu miliyan goma ai ka san sunanka mahaukaci amma hukaci ne da shi ne sai Allah yake cewa nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun mu muka halice ku da ku gaskata abinda muka faɗa muku na cewa ya mutu za a tashi afara'aytum ma tumnun shin ba ku ganin abinda kuke jefawa na digon mani a cikin mahaifan matayen a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun kuke halittar sai zamo da ko muke halittar shi tambaya duk yadda kake son ɗa ba ka suka samun makanka da ɗa ba sai dai ka jira Allah ya samun ma da ɗa iyakarka ka sadu da mace ka zuwa mata ruwan mani ka komo gehe kada Allah ya sa a dace to shine sai Allah ya ce wannan ruwa da ka sa a cikin mahaifar matarka kai ne ke mai da shi ɗa ko mu ne amsar shi ne su Allah ne ko ba ka bane sannan Allah ya ce a an nahnu khalaqnakum nahnu qaddamna bainakum al-mauta Allah ce mune muka kaddara mutuwa a tsakaninku cewa kowanne mutum daga ciki akwai lokacin da zai na rayuwa kowanne dan adam Allah ce mun kaddara adadin rayuwa da zai a duniya zai mutu wa ma nahnu bimasbuqin amma fa mu ba za a tsere mana ba ba za a tsere mana ba ma'ana dan ka mutu wancan gari wani ya mutu wancan gari ba ta hannunmu ba kuna cikin hannunmu ne inda mu muka yi ku mu muke kula da ku ala an nubaddila amsalakum akan cewa muna iya mu musanya halittu kwatankwacin ku wannan shi akun fi ma la ta'lamun mutashe ku a halittar da ku sani ba yanzu da Allah ya yi ka kawon mutum haka ko in Allah ya so yanzu ga yana iya hawwala halittar mu mu koma wata halittar da ba mu ma taba tunanin ta ba kuma yana iyawa ga misali wadda kad alimtumun nash'ata al-ula ai ko mutane kun san tashin farko yadda muka tashi ku falaula tazakkarun to me zai hana ko astu ku bi maganar Allah kowa ya sani sada za a aihe yaro sai ma an yi dabara a dauke shi kadan kadan ya iya zama ya iya tafiya ana nan sai gaji ana shi da shi baba ana nan a ce shi baban gida ana nan sai ana ce dattijin gida ana nan sai ga ya dauko sanda wa ke kula da wannan canji Allah ne ko ba haka bane to shine sai Allah ya ce kun ga yadda muke caccanza da ta ko to Allah ya ce inda kunya da muke wancan aiki to muna iya mu musanya ku da wata halitta ko mu kashe ku mu tashe ku da wata sifa Allah ce duk muna iyawa walaqad alimtumun nash'atal ula haƙiƙa ai kun san kaifa khalaqnakum min khalqal awwal kun sai da muka halice ku halitta na farko walau la tadhakkarun to ta yaya ne ba za ku wasu ba ku gane maganar mu da muke faɗa muku gaskiya ne ga wani misali da Allah yake tabbatar da cewa shi yake kacewa shi shike rayawa kuma in an mutu za a tashi afara'aytum ma tahrusuna shin ku bani labari game da abin da kuke shukawa ma tahrusuna ay ma tulqunahu min al-badri fil ard abin da kuke jefawa na iri cikin ƙasa eh an yi ruwan sama ka je gona za ka yi shuka wannan shuka da ka yi Allah ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'una shin kuke shito da shukan ko muke fito da shi tambaya amsar shine Allah shi ke fito da shukan a fara'aitun ma ta harusuna jama'a ku ji abin mamaki manoma sun san wannan yayin yi ruwan shuka gaje gona za ka shuka haci hanci da ke hitowa haka ba ka shiryawa za ka ɗibi hacin ne kawai ka kada ka kuma sa ƙafa ka danne ka ɗebi wake ka kada ka sa ƙafa ka danne shi amma kuma in za su hituwa ba su yin cikin ƙasa haka wake juya su su dibo sama Allah zai hito da su ka zo kana cewa damuna ta yi kyau kana gida kana kwana shine sai Allah ya ce abin da kuke shibkawa yake yin shi mu muke yi in ji Allah Allah ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'una ku kuke fito da shukan ko mu muke fito da shi Allah ya ce launa sha'u inda muna so da ja'alnahu hutaman da sai mu sanya shi ya kasance busasshe ya bushe fazaltum tafakkahun sai ku zama kuna mamaki bayan haka kuna mamaki game da abin da ya shafe ku ai fazaltum ba'da zalika tata'ajjabuna mimma asabatu kuna mamaki game da abin da ya shafe wannan shibka ya Allah ya so sai shibka ta hito ta kai yadda kuke so sai a tsaye da ruwa kuna kallo sai ta bushe shi yasa a larabci in ka duba nan sai Allah ya ce launin shan sai Allah ya ce laja'alnahu an ƙara lamu ko ba ƙara ba to mu je gaba inna la mughramun sai ku rinka cewa lalle mu an azabtar da mu ne ai la mu'azzabuna bi khisalati ma anfaqnahu lalle mu Allah ya jarrabe mu ya azabtar da mu mun yi asara shukar da muka yi afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabuna shin kun ga ruwan nan da kuke sha ku mutane antum anzaltumuhu min al-muzni shin ku ne ke sabkar da shi daga cikin girgije am nahnu almunzilun ko mu ne ke sabko da ruwan almuzn girgije girgije yana da suna da yawa ashab al albuqa to shikenan Allah subhanahu wataala yake cewa launa sha'u la ja'alnahu khutaman haka ne ko da mun so da mun sanya wannan shukar da kuka yi ta zama busasshiya fazaltum tafakkahun sai ku waye gari kuna mamaki game da abin da ya shafe ta kuna cewa inna lamghuramun lalle mu an azabtar da mu da aka samu kai asarar wannan shuka bal a'a nahnu mahrumuna mu dai an haramta mana arziki ne amma ba ku sai ku fito da shi ba idan kaka ta yi ba ta yi kyau ba ku ce za mu sake dole ku jira ku ga abin da Allah zai yi shi sa Allah ce afra'aytumul ma'a allazi tashrabuna kun ga ruwan nan da kuke sha ku mutane a antum anzaltumuhu min almuzni ku ne ke sauko da shi daga cikin girgije am nahnu almunziluna ku mu ke sauko da shi almuzna shine girgije almuzna giragizai kenan muzna girgije guda daya girgije na da suna da yawa ashabu الهمام الغيوم البقاع المزنة الديمة kasunan dai kowane girgije da irin sunan da ake bashi amma ana shirya da girgije muzna ne in yana dauke da bawa girgije na bai dauke da ruwa da sunan shi daban Allah ya muna jagora shi sa Allah ya ce launa sha'u inda mun so ja'alnahu ujajan da mun sanya wannan girgije ya zamo mai tsananin lami ya zamo kamar ruwan teku falawla tashkurun to me yasa ba za ku gode wa Allah ba game da ni'imar da ya muku yasa ruwa suna da dadi to nan abin da nake son mu koma gare shi sai Allah ya ce anan launa sha'u ja'alnahu ujajan shan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ce launa sha'uwalla ja'alnahu hutaman can an ƙara lamun ko nan an cire lamun haka na kowa haka ba ne shi me hikimar ƙara lamun a can nan kuma me yasa an ka cire ta larabci kenan babu wani abin da za a ƙara ma kalma ba tare da akwai abin da zai yi ba an gane tambaya na ku? Barin ƙara tambaya. da ake magana akan shuka sai Allah ce launa sha'u laja'alnahu hutama da ake magana akan ruwan sama sai Allah ce launa sha'u ja'alnahu ujaja aka cire lamu a nan can aka ƙara lamu kun gane hikimar to hikimar shine ja'alnahu an cire lam ne saboda abin da zai iya wa ruwa zai iya faruwa cikin lokaci guda a al'ada adatan inda Allah ya so cikin sakon guda ruwa na da daɗi zai koma na gishiri amma can wajen canza shuka da yake adatan shuka ba ta canzawa rana guda manoma sun san wannan ko da ta rasa ruwa ne da kaɗan-kaɗan ne za ta canza za ta canza hata lalace shi ta sai lalace laji alnahu da mun sanya shi kenan makasudi a waccan aya inda mun so shukar da kuka yi za mu busar da shi amma a hankali a hankali kuna kallo kuna kallo sai ya gama bushiya ba ku isa ku yi komai ba manoma sun san wannan yan tashin fari ka zo gonar ka ga ta nan tana canzawa tana canza sai daga koma Allah ka kawo ruwa Allah ya kawo ruwa ba kai saka ruwan ba amma nan da yake ruwa su suna iya canza launin su cikin sakon guda sai Allah ya ce ja'alnahu za mu canza su nan wannan ƙari da aka yi yana da amfani ba a banza aka yi shi ba Allah maɗaukin sarki ya yi muna jagora kunga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna abubuwa da dama tun daga shuka idan ka zo ka shuka ɗan gero guda ka samu ɗaɗari ko ba haka ba ne da iko ne na Allah da yake nuna ma yana iya fitar da raye daga cikin matacce kuma fitar da matacce daga cikin raye Allah ya ci gaba da ba mu labari ya ce a fara'aitumun narar lati turon shin kun ga wannan wuta wadda kuke kunnawa don ku amfana da ita a antum an sha'atum shajarata ha ko ku ne kuka kera kuka kago itatuwan da kuke kunna wuta da su am nahnul munshi'una ko mu ne muka kirkiro su ba ku ba Allah ya mana jagora mu wuce an gane akwai abu biyu zuwa uku wanda in ka bi wannan aya ba kwallo sai ka wuce baka gane me yake kona itatuwa ban ji ba waye wutar eh Allah itacen da wuta take konawa waye su an ba da wannan amsa ko da wuta da itatuwa suna zama wuri guda to ku gane Allah subhanahu wata'ala yace huwa allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran ita wutar cikin icce ne an ka samu ta ba wai daban take ba saboda su misalin da an ka gaya wasu su laraba sun yi gane shi saboda a wancan lokaci in tambaye ku akwai ashana akwai leta da me ake kunna wuta da icce ake kunna wuta to akwai wasu nau'in itace da Allah ya hore mu mutanen da sai sun ka gano da an dau icce kaza da icce kaza aka buga su wuta za su tashi ai Allah ya yi musu wannan ne don su san cewa komi Allah ma na iyawa inda har ya zamanto maƙiyan juna Allah ya haɗa su zama tare kuma ba yadda sun ka iya wuta da icce sai Allah ya sa su a wuri guda in ana so a samar da wuta sai an haɗa icce da icce kuma ita zai shi wutar icce zai ita za ta kona iccen sai abun nan inda larabawa suna amfani da itatuwa kamar marju da kuma ahar suna itace ne su suke ɗaukawa sai a buga su da juna sai wuta ta tashi to shi ne sai Allah ya ce musu waye wannan abu inda kun yadda Allah ne to kuma kun yadda zai iya tayar da matacce idan ya mutu Allah kai mu jagoro Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aytumun nara allati turuna kun ga wutan nan da kuke kunnawa antum ansha'atum shajarataha kinan ha yana iya komawa itatuwan wuta itatuwan nata zai ewa akwai itatuwan da wata ciki na take to itatuwan da adda wuta a ciki waye su Allah ko ya zamanto itatuwan da wuta ke konawa waye su su ma dai Allah na yi su am nahnul munshu haka ne ko ko mu na mun kai inji Allah Allah ya ce to mu ne mun kai nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu muka sanya wuta ta zamo abin tunatarwa ga mutane wa mata'an lil muqwin ta kuma zamo jin daɗi ga matafiya wa mata'an lil muqwin ta zamo abin jin daɗi ga matafiya duk da yake malamai sun yi sabani al muqwin suna iya zama matafiya suna iya zama mazauna gida da mutanen gida da matafiya kowa na amfanuwa da wuta amma an keɓe matafiya ne da ambato saboda sun yi amfanuwa da wuta fiye da mazauna gida an gane misali ko in za ka je za ka yi tahiya in za ka dafa abinci dole sai ka kunna wuta in dare kana son ka yi kwana dole sai ka kunna wuta in kana son ka ga hanya dole sai ka kunna wuta wasu bukatu na wuta in kana gida baka da su sosai kamar yadda in kana halin tahiya shi yasa da yawa daga cikin malamin tafsiri sai su keɓe ambato cewa amfanuwa ne ga matafiya to amma umumin aya shi ne ya fi da ayi hususinta mana da mazauna gida da matafiya duka suna amfani da wuta wannan wuta ta mu kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa naru kuma hadhihi allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nar jahannam kun ga wannan wuta da kuke kunnawa ɗaya bisa 70 ne na wutar lahira manzo sabai su ce wallahi innaha la kafiya suka ce manzo Allah wallahi ko da wata duniya ce kadai in mutum ya lahi za a kona shi da ita ta isa sai manzo Allah yake cewa laqad fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a ai wallahi wutan lahira sai an ƙara kashi 69 akan zahin ta duniya ita ce za a sa mutum wannan wuta tamu da za a sa narke karhe ta narka shi a sa nama ta narka shi a sa menene ta narka shi wutan lahira ta linka ta kashi saba'in da zahiri wa za a sa cikin wanda ba su bi Allah ba kuma har nan ta wasa ce da Allah yake gaya ma ka gazgata ka nemi tsira amma wani ka yadda ko ka karyata wannan matsalar ka ne ba ya rage naka ba la mahala zai faru ka yi imani ranar za ta zo ba ka yi imani ba ranar za ta zo ba ta cutar da Allah kullum abin muke wani nasiha shine dan ka bi Allah ba wai birgewa kai ba fa dan kanka ne idan ka saba wa Allah ba ka cutar da Allah ba dan kanka abin zai dawo Allah ya kare mu bisa Allah yake cewa wa mata'an lil muqwin kuma jin dadi ne ga matafiya malamai suka ce alƙai shi ne salatu fi makanin halin minan nas fi fara kamar da matsala ce man salla bi ardi qayyin kutibat lahu bi 50 salatin wanda ya je cikin hara cikin gurin da babu kowa ya salla za a bashi kamar ya yi salla 50 ne saboda menene yana nuna takawarsa da Allah babu mai ganin shi amma baya wasa da sallah Allah subhanahu wataala ya sa mu kasance daga cikin bayi na Allah ina na muke fasabbih bismi rabbikal azim haka ne ko kai tasbihi da sunan ubangijin ka mafi girma ana kai tasbihi tare da gode wa ubangijin ka ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim kun gane ko ana wayan ci abubuwa da Allah ya ambata kai tasbihi ka girmama Allah fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah yake cewa ina rantsuwa da mafaɗar taurari bi mawaƙi ai amakinin nujum ko mawaƙi ha ma'ana wuraren da taurari suka da inda suke tsayawa su faɗa Allah ce ina rantsuwa da su la'anan za'ida ce litta'akid an ƙara ta ne don ƙarfafa magana fala uqsim ay uqsim shi sa Allah ce wa innahu lalle rantsewa da wannan laqasamun abun rantsuwa ne abu ne da ya cancanta a rantse da shi law ta'lamuna azim inda kun san girman Allah subhanahu wata'ala kun gane ko ko kuma lau ta'lamuna azim inda kun san girman wa'annan abubuwa taurari da kuke gani ba ƙananan abubuwa ba ne manya-manya abubuwa inda tauraro guda ɗaya Allah ne ɗaya ya san da mai ya linka duniya da girma yan yi la'akari da duniyan nan da taurarin da suke sama fa duniya za ta koma kamar zarra ne ba komi ba ce ba komi ba ce tauraro guda ɗaya ya linka duniyan nan da girma kinan mutum ya ji Allah ya rantsuwa da tauraro sai ya gane ai can na muke hannun shi ko ba haka bane to ba wasa bane wallahi da Allah ya rantsi da taurari wurare da dama Allah ya ce a wani guri as-sama'i wa tariq wani guri Allah ya ce wan najmi idha hawa wani guri Allah ya ce fala uqsimu bil khunnas duka Allah yana rantsuwa da taurari shi yasa anan ma Allah yana rantsuwa da taurari innahu laqur'anun karim lalle wannan qur'ani da ake karantawa abun karantawa ne mai daraja innahu lalle shi alqur'ani laqur'anun karim abun karantawa ne mai girma mai daraja wanda yana da amfani a cikin sa fi kitabin maknun a cikin littafi wanda yake katangagge ne daga idanun mutane ay masunun an a'yunin nas shine lawhil mahfuz a cikin lauhul mahfuz qur'ani yake la yamassuhu illa al-mutahharun cikin lauhul mahfuz ba wanda yake taba qur'ani sai dai masu tsarki shine mala'iku la yamassuhu illa al-mutahharun malamai suka ce nan ana nufin mala'iku ne inda su ko da yaushe suna cikin tsarki amma da ana nufin mutane ne sai a ce la yamassuhu illa al-mutatahharuna sai an ƙara ta'un saboda su mutane akwai lokacin da ba su cikin tsarki mutum na adamu dole ne wani lokaci sai ya zama bai da tsarki to amma da yake ana nufin mala'iku ne sai aka ce la yamassuhu illa almutahharuna ba wa'inda ke taba alqur'ani a can lauhil mahfuz sai da mala'iku ko abinda ma zai kare hito ma fili ba ma zai je lauhil mahfuz in ba mala'ika ba kai in kai sama iya kokarin ka kai sama ta daya in ba ma wanda ya taba za ya kawo labari in ka cire manzo sallallahu alaihi wasallam da yi mi'raji ya kawo mana labarin sama ka taba wajen wani doctor ko kuma wani mailmanci ce ya zo sama ta ɗaya ya ɗauko muku labarin kaza da kaza babu ƙarya ne Allah yake cewa shi Qur'ani tanzilun sabkakken littafi ne min rabbil alamin daga ubangijin halittu afa bi hadha al hadith antum mudhinun shin ku mushirkai da kafirai game da wannan qur'ani ne kuke kareta manzo sallallahu alaihi wasallam kuke kareta Allah afa bi hadal hadithi antum ayyuhal mushrikun mukaththibuna ghayr musaddiqin yanzu wannan labari ne kuke karetawa da Allah ya basuwa ba za ku gaskata shi ba wa taj'aluna rizqakum annakum tukaththibun sa'annan kuma kuna sanya shirka ga Allah a madadin godiya ga Allah bayan ya muku arziki? Wata ji aluna rizikakun annakun tukazibun kuna sanya shirka ga Allah a madadin ku gode wa Allah bayan Allah ya muku arziki shi ne fasarar aya. Don zai zama wata ji aluna shukurar lahi ala rizkihi iyakun takriban yanzu za ku sanya gode wa Allah subhanahu wata'ala bayan arzikin da ya muku ku hada shi da wani da ya ba mana shi ne Allah ya ce wa ta ji'alu na rizqakum annakum tukadzibun kuna hada Allah da wani kuna ƙaryata shi maimakon ku gode masa bayan ya muku arziki falawla idza balagatil hulqum Allah ce a yayin da rai ya kai ga makogaro ai idza balagatir ruhul hulqum yayin da ran mutun ya kai ga makokoransa fa antum hina idin tanzurun a wannan lokaci ko mutane ɗan jinya kuna tsaye kuna kallo ko kuna zanu kuna kallo Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun yi ku kusa da shi shi ran na mamacin da zai mutu sai dai ku mutane ba kwa ganin mu mana mu da ilimin mu muna nan mala'ikun mu suna nan masu karɓar suna nan babu mai ganin su idan zai ya kawo ga mu'ubur kun sa a ɗabi'a na bincike na ilimi rai baya wuce kirji duk lumfashin da za ka yi bai wuce nan da ba ya wuce wannan gato bai dawowa sai dai shi ta yi shi yasa wanda ya san jinya da ya yi ido da mamaci ya ga yadda yake lumfashi to ya san sai dai a jira lokaci amma babu magana ya zama mutum sai dai ya zama gawa da yawa in baka san mutum ba in baka san jinya ba sai kai ta wahala kai ta kashin kudin ka ga mutum zai mutu wai a kawo ma fakcir ake ce mata ko ordonance sai ka taka soya magani ku dinga jinya dan ku gane wallahi sai ana yi ana jinya wata rana muna jinya wani aka kawo ordonance aka ce mana mutum mu so magani ce mu da likitan nan baki da hankali na yace zan ga mutum wannan magani ce saboda kin san wani abu wani abu baki san shi ba mutum a haka ki ce mu so magani mu kawo mu a yi sauri a sai nace ke biki san Allah bane mu mun fahimci alqur'ani biki gane ba ki mutun zai mutu ki ce kuma mu so magani mu kawo mishi ba ji ba dai sai rasu ina ganin bai wuce kwana hudu ba ko biyar mun ka ce ganin wani likita da mun ka dawo mun dawo sai wanda mun ka je ganin shi sai ce mana ai wane ya samu sauki sai na ce mai wane ya hankuri ba ina ma dan uwanka baki bane ba sauki na samu ba mutuwa na zai yace sai ya shugaba yayin magana yanzu shekaran da sai ya kira ni ai wane ya rasu har an ma ya jana'iza sai nace na ga ma dama mutuwa zai ba wai gaibi bane kamar in kana mu'amala da wanda suke mutu a hannunka wani yanayi da ka ga mutun ya kai nan a bai zama mutum kuma bai zama Allah ka yawon cika da imani shi yadda nake ce muku ni da naji ne a wani level kawai zan ce muku to jawa sai kun zuwa a dawaya a yi ne Allah ka yawon cika da imani kuma Allah ka nuna mana alamomin da za mu ƙara yin shiri don haɗuwa da kai Allah yake cewa menene falawla in kuntum ghayra madinin dan menene idan kun kasance ku ba wayanda za a yi masu kamako ba ne ai in kuntum kamata su kun wani idan dai abin da ku kuke cewa raina madinina ba za a yi muku hisabi ba kun tabbatar ba za a yi muku hisabi ba kenan in kun yarda cewa ai an mutu ba za a tashi ba to tarji'una in kuntum sadiqina wannan ran kuma ya data in ku masu gaskiya ne kwana masa mutuwa ko daga cewa ai an mutu ba za a tashi ba ko to in kun ga dan uwanku zai mutu Allah ya ce kwana shi mutuwa in dai da gaske kuke yi ay talyuna hadhihi ruh kuma da wannan rai na shi koma kashe ta to yanzu sai Allah ya rufe sura da farkon sura farkon sura an gaya mana kashi uku mutane suka kaso a lahira ko kashi biyu a aljanna kashi ɗaya a wuta kashi biyu a aljanna su ma matsayin su ba guda ba akwai asabiqun asabiquna akwai ashabul yamin ashabul yamin ko ba haka bane akwai kuma ashabul mash'ama to surar za ta rufe da karshen ta to yanzu kuma za ta rufe da halin mutane in za su mutu su ma mutane in za su mutu hali uku ne suke rabuwa kamar yadda a lahira ba matsayin su guda ba haka ma mutuwa ba matsayi guda ba su asabiquna asabiquna yadda suke mutuwa daban ashabu yamin da yadda suke mutuwa daban ashabu shima da yadda suke mutuwa daban Allah ta samu zama ciki as-sabiquna as-sabiquna sai Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin ko eh wa amma in kana min al-muqarrabina ta Allah su ne ne muqarrabun Allah ya ce was-sabiquna as-sabiquna ƙara gaba kenan nan da so ake yi da sabiqu da sabiqu na ake to shine an kawara da su anan kenan fa amma in kana min al muqarrabina amma in mamacin ne ya kasance daga cikin makusanta ga Allah ma'ana su ne as-sabiqina ila al khairat in ya zamo daga cikin su farauhun to hoshi yana da hutu wajen mutuwa farauhun ay falahu raha la ta'ab ba'daha zai samu hutu wanda babu gajiya bayan shi wa raihanun da kuma arziki mai daɗi haka malamai suka fi sa rizqun tayyib yana da arziki mai kyau wa jannatu na'imi wasu malamai suka ce wa raihanun arziki mai kyau wa rahama da kuma rahamar Allah wa jannatu na'im kuma yana da aljanna gidan ni'ima to an sallame shi wa amma in kana min ashabi lamin ba karo na biyu ba ko idan ko wannan mutum matsayin shi bai kai mukarrabi na ba amma dai dan aljanna ne sai Allah madaukin sarki yake cewa fa salamun laka min ashabi lamin nan ne ko amincin Allah ya tabbata a gare ka min ashabil yamin na daga ma'abuta dama ma'ana falahumus salamatu wal amn su kan suna da kukuta da aminci suna da kukuta da aminci amma kaga ai ba su da jinjina ba su da jinjina wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin amma in ya kasance daga cikin masu ƙaryata ranar tashi alkiyama addalin kuma wanda suke batattu ne daga hanya ta daidai Allah ya ce fa nuzulun min hamim masabtin su na farko shine a samu musu ruwan zahi fa nuzulun min hamim suna da masabki na ruwan zahi jama'a shin ku bari in tambaye mu bisa kullum in ana maganar azaba yan wuta sai a ce za a yi musu azaba da ruwan zahi waye gano sirrin da a ciki ruwan zahi in yadda gwara wuta ta taba ka da ya taba ka ruwan zahi in ya dahu gwara ka ta kauta ya yi ma sauƙi da ruwan zahin ya taɓa ka in ruwa ya dahu yana ɗauke da sinadaran da yana taɓa ka wannan naman zai dahi shi ne ya ciki ya ciki ya ce ciki ko da waje ya warke ciki ya lalace wuta ko in ta kama ka wannan fatan ne za ta ci in ka ta daɗe ko hannunka samun wuta shine wutan za ta shiga kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta lalata wurin amma ruwan zahi tal yake tafiya shi sa ruwan zahi mun hatara ba ƙaramin bane yake cikin sa ba shi sa Allah ya ce fa nuzulun min hamim yana da masabki na ruwan zahi wa tasliyatu jahim kuma yana da kuna na wutan jahannama tasliya ai ihtiraq bin zai ƙonu da wuta inna hadha lahu haqqul yaqin kun ga wannan inji Allah inna hadha kun ga wannan labari da muka baku a cikin wannan sura lahu haqqul yaqin shine haƙiƙani na tabbas wanda babu shakku a cikin sa mana tabban ne zai faru fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi tare da sunan ubangijinka al'azim mafi girma Allah madaukin sarki ya mu na jagora mun zo ƙarshen suratu alwaqi'a abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan shi inda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ina ganin nan ne za mu takaita sai dai kuma karatu na gobe abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk